آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Minhajul Muslim za mu ta shafi na 330 suratu kitabati sulhi mun karanta mai sulhi a musulunci da sharuɗarsa za mu tashi yadda ake rubuta shi bismillahir rahmanir rahim ba'da basmalati sharifa walhamdulillahi ta'ala wassalatu wassalamu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam faqad salaha fulanun fulanan أما ادعاه من أنه يملك ويستحق الدار الفلانية يصفها ويحددها التي هي بيد المدعي عليه فلان بعد تنازعهما في عين الدعوى واعترف المصالح الأول بعد ذلك بما ادعاه الثاني وصدقه عليه التصديق الشرعي بما مبلغه كذا من الدراهم أو بما هو كذا من الأشياء مصالحة شرعية رديا واتفقا رديا واتفقا رديا واتفقا عليها وتداعيا إليها دفع المصالح الأول إلى الثاني جميع ما صالحه به وقبضه قبضا شرعيا وأقل المصالح الثاني المذكور أنه لا يستحق مع المصالح الأول في هذه الدار المصالح عليها حقا ولا استحقاقا ولا دعوى ولا طلب ولا ملكا ولا شبهة شبهة ملك ولا منفعة ولا استحقاق منفعة ولا شيئا قل أو كثر ما لا يتي wannan yanda ake rubuta sulhi kenan a musulunci bayan an ce an soma da bismillah an gode wa Allah maɗaukakin sarki an yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama salati sai a ce wane ya yi shehu da wane akan abin da ya raya ya ce shi ne mai shi wanda ya ce shi ya mallake shi in gida ne a kira sunan gidan in mota ce a kira sunan motar in ma me a kira shi wanda take hannun wane ko ta wane ko ta wajen wane ko ta anguwansu wane shine malai yace wa sifuha wa yuhaddiduha zai faɗi siffar abin mota ce Toyota 20 tashi kaza mai namba kaza da kaza da in mota ce in gida ne gida mai namba kaza anguwa kaza gari kaza waje kaza inda za a an gani an san abin yace sa'annan wadda take hannun wane a ambaci sunan shi bayan sun yi jayayya akan wannan abin sa'annan shi wanda aka yi jayayya da shi na farko ya tabbatar da cewa wannan abu na mutum na biyu ne da ya ce nashi ne ya kuma gaskata shi akan gaskatawa na shari'a ya ce in kuɗi ne a ce akan kuɗi kaza a faɗi yawan kuɗin dirhami kaza ko kaya ne a kira sunan kayan abun wanda sun yi sulhu a kan shirhu na shari'a duk su biyun sun yarda sun yi ittifaki a kan wannan abun sa'annan sun yarda da shi wanda ya raya abin nashi ne wato an ba shi kayansa na an ba shi kayansa abin da ya ce ya fita daga hannun mutum na biyu wanda da yake hannunsa wanda aka yi sulhu da shi kuma ya karbi kayansa karba na shari'a ya tabbatar mutum nabi ya tabbatar ya karbi kayansa wanda aka ambata wanda yanzu kira babu wata magana a tsakaninsu wato abu ya tabbata ya fita a tsakaninsu ba zai ƙara cewa abinsa na hannun wane ba na ba zai ƙara neman abin a hannunsa ba ba zai ce yana mallake da wani abu a wajensa ba ko abin da ya kama da shi ko wani amfani ko wani abin da ya cancanta da shi wato abu ne mai yawa ko kaɗan wannan ake rubutawa sai a sa hannu kaga ai akwai shaida duk inda aka je aka ce to gashi ai mun yi sulhu ai na biya shi da ina takaddara ka nuna ga abin da ya rubuta ga abin da muka rubuta ga abin da aka sa hannu ko mala yace wata sadaka ala zalika kullihi tasadukan shar'iyyan summa tamma bi dariqi kaza nan ne ake sa hannu duka kowannen su ya yadda da wannan takarda yadda irin ta shari'a in an ce yadda ta shari'a ba tilasta shi aka yi ba na ba bindiga aka nuna masa aka ce sa hannuwa kaga wannan ya yadda ma ba yardar shari'a ba ce ana nufin da da lafiya yadda cewa ya yadda kuma ya sa hannu to wannan shikenan in ai haka shikenan an yi sulhu a musulunci المادة الثامنة في إحياء الموات وفضل الماء والإقداء والحمى wannan madda ta takwas malam ya ce za ta yi magana akan wato mutum ya samu fili mutum ya samu jeji da ba na kowa ba ya tafka gida aikun gane mutum ya samu wani jeji ya je kawai ya shaci fili na ya buga gidan shi to shi kenan a wajen musulunci ma ya zama nashi amma za mu je inda idan ka yi aka rusa kuma an yi daidai na za mu ji idan kai inda in kai aka kwace kuma an yi daidai akwai inda kuma a musulunci in ka je yanzu bari ka ɗauki misali yadda ake ɗan kaduwa banda irin zamani da ya taho da a iyayenmu haka suke sai mutum ya shiga wani wuri can shi yasa za ka jana kiran mutum mai anguwa mai gari ba wanda ya naɗa shi saboda shi kaɗai za ka jana anguwan wane da shi kaɗai so ba zama a wajen da ya zauna sai wasu suka zo na sai wasu suka zo shi kenan ya zama mai anguwa ba wanda ya nada shi na in za a je wajen ma za a ci za a je anguwan wani ba ya gwamnati dan da shi ba wataƙila gwamnati ba ta san ƙauyen ba na nufin to to wannan a musulunci diri ne saboda mai duk duniya ƙasar Allah ce mu ko bayan Allah ne kuma Allah ya kasance saboda mu ne amma ba a ji da kyau ana yi wannan na inda hukuma ba ta kai wajen ba ai an gane inda gwamnati ba ta je wajen ba idan gwamnati ta je to nata ne ita ce za ta bada ita za ta kwaci ita za ta rage duk wannan musulunci gwamnatin musulunci ma haka musulunci ya tsara amma banda yanzu irin tsoro ka san mu Allah ya jarabe mu da tsoro ga tsoro ga san duniya ga tsoron mutuwa ka rasa yadda dai za a yi da kuma Allah ya kama wani zamani amma inda da ne Allah su ba ai haka iyayenmu suke ɗaga mutum ya ji ya shanci gili ya yanki gari ya yi wuyin wataccen gida na ya yanki gonarsa na saboda a irin rayuwar dama bai bukatar wani gari zai kokari ne yadda zai yi noma abincinsa daman shi ne matsala na a yi rumbu na ana da abincin shekara da haka bai da matsala da safe ya shiga gona a yi sallah a yi ibada a bauta Allah a yi kiwo na shikenan damar rayuwar ba wani abu a ciki shikenan sai ka ga mutum ya gama rayuwarsa amma da yake lokaci ya taho mu kanmu duniya ta canza kuma mu ma muna da da yanzu kaga yanzu da ka tafi wani jeji ma ka kama waje sai a ce an yi wannan lafiyar sa kuwa na ba ya jin tsoron kinnafa misali za a ce ba ga masu musibu da iri-iri wanda da ba wanda ya san su don duniyar duk haka take da haka to almuhimmi dai a musulunci in ka samu jeji da ba kowa babu anguwa babu wani gwamna da ya san da shi ba ka sha da ka tafki gidanka ka ci halal na yawa ka zaun lafiya lau babu komai har ma musulunci zai gaya mana duk wanda ya zai same ka in dai ka yi wannan sharaɗin to sai dai naka ne kana iya ma sai da masa na ka sai da fili yadda kai ne ka zama mai anguwa eh kana iya na na yawa imala ya ba misali mama annabi isma'il wanda ita ta je ta soma wato Allah ya bata ruwan zamzam mala'ika ya circi ƙasa da fuka-fukinsa ruwan zamzam ya soma fitowa ya zama nata don har ma cewa take nawa ne suka ci a naki ne a nan muka same ki da haka ita ce mai iko da shi suka zauna ƙabilar da suka soma zama da ita ana kiransu jurhum wata ƙabila ce ta laraba su kuma matafiya ne wucewa za su yi a lokacin nan akwai wasu tsuntsaye wani larabawa masu ilimi suna sane da su idan ana neman ruwa suna tafiya a jeji nan hankalin suna kan waɗannan tsuntsaye duk inda suka ga tsuntsayen na shawagi to akwai ruwa da haka sun zai sun yada zango kusa da wani abu da da da da makka a lokacin shine sai suka ga tsuntsaye su kai su kawo wani ya ce can ɗin nan daɗin sa'in da suke amma ya ce akwai ruwa aka tada wasu suka je sai suka je suka samu mahaifiya annabi ismail da jinjirinta annabi ismail ga ruwa na zamzam daga nan suka je suka ƙara gayyato cewa ku dawo in ma zango ne a ringa saukewa nan daga nan a ringa wucewa tun da wajen ruwa ta ce mu sharaɗi ta sharaɗi ruwa na wani suka ce naki wato kenan za su iya ba ta ɗan hasafi su su ɗiba shi ruwa yana da abubuwa na shi a musulunci ka ba ya da sai da ruwa ba dokar wani ya ce yaya ake sai da fiye wata ya ake sai da bottle wata da yawa ana sayar da ana sayar ma bottle wata ana sayar ma bottle ne ana sayar ma abin nan kudin chemical na purification na ruwa na na tace shi a gyara ma da fiye wata ana sayar ma kudin leda da ya sama da ya na ya cire ya gyara ma shi ya baka shi kake sai amma asalin ruwa ba a sai da shi saboda Allah maɗaukakin sarki ya sanya rayuwar duk halittunsa da ruwa kuma shi ya ba da ruwa kuma a duk duniya babu wani abin sha da ya kai ruwa tsada amma sai Allah ya mai da shi ba wanda ya kai shi sauki idan da ba da haka ba da wanda zai sha ruwa sai gwamna sai shugaban kasa na ina ruwa ruwa ruwa ba ai ruwa Allah ya ce waje alna min alma'i kullu shay'in hayy wani abu mai rai mun sanya amma sai Allah ya sauka shi to shi yasa kuma ake so in ka samu shi yasa sadakar ruwa yake da lada ana son kai ma in kana da rijiya in ka ebo bukatun ka to karka hana wasu yi ba in kana da bohol ka ebo bukarka sai ka kulla bohol daga gara wani zai damce kiwo shi ya kulla kayan shi a'a ruwa ba a masa haka ko famfo da ake kullewa kuskure ne ba laifi a yi tsarin da ba za a na wato cutar da mutum ba kaga da wasu ka ji wa'azi zaka ga idan suka yi gida suka yi gidansu saboda tsaro ba zai bari a ringa shiga gidan shi ba to sai ya ja kan famfo sai ya fitar da shi ta bayan gidan na ta wata angon sai ce to mutane masu ibar ruwa bismillah da kaga wannan ya sauke nauyin sa ba don me don ba dole ne ba zai bari a ringa shiga gidan shi ba dan dan damuwa da ake ciki amma ya hana ruwan kuma matsala ne ihya'ul mahat shine raya ƙasa wadda ta ce matacciya an ce matacciya da ba kowa jeji ba kowa ba mai shi tarifuhu ihya'ul mahat هو أن يعمل المسلم إلى الأرض التي ليست ملكا لأحد ويأمرها بجرس شجر فيها أو بناء أو حفر بئر فتختص به وتكون ملكا له ما ليس تعريف شيني متم يرى وتكسى متم مسلمي يجي سامو وتكسى وندبا نكوا با ونمي ملكي sa'annan sai ya raya ƙasar ya zai raya ƙasar ana raya ƙasa na farko da shuka bishiyu ka shuka bishiya za ka ga irin yadda ake yi a forest hanyar jos na hagawar ta mai da shi waje kai da ka gani ka san dai wajen wani ne ko wajen yin wani abu ne to kaga an riga amala to kai ma an kaje ka shuka bishiyu a waje a jeji ka kewaye wannan ya zama naka wanda kawai yake da dama ya kwace ma gwamnati na gwamnati ce take da dama ta kwace mu saboda ita me in ka ce me yasa sai a ce ma saboda ita gwamnati ce na shine kawai dalili amma wani mutum ya zo ya ce ma ka tashi a babu shi babu kuma naka ne har ga Allah ka kuma a musulunci in ka sai da abinka ka ci halal na shine abin nan baka da matsala yace ko kuma mutum ya rawa wajen da gini ka je ka sham ta kijeji kawai ka kewaye shi ka tada katanga ka mai da shi gidanka ko kuma ka tona rijiya shi ma ana mallakan waje da shi da aka sai wannan wajen ya zama naka sai ka zama kai ne mishi hukumuhu hukum ihya'il mawat aljawaz wal ibaha liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam man ahya ardan mayitan fa hiya lahu mala yace hukuncin sa shine halalci halal ne saboda mai saboda faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce wanda duk ya raya ƙasa matacciya ana nufin matacciya wanda babu mai ita da haka ta zama tashi to kayan mahalicinka ne na? ta kuma bawansa ne kama ba mai shi don kaga ka samu kaya a haka muhu la tasbutu ملكية الأرض الموات liman أحياها إلا بشرعين mala yace wannan ƙasa da ake magana babu dama ba ta yiwuwa mutum ya mallaki ƙasa wanda duk ba kowa sai da sharadi guda biyu na farko awalan an yi amuraha haƙiƙatan bigarasi shajari au bina'i duri a na'am أو حفر الآبار ذات المياه فلا يكفي في إحيائها أن يزرع فيها زرعا أو يدع عليها علامات أو يحتجزها بحاجز من شوك وناوه وإنما يكون أحق بها من غيره فقط ما لا يتي شرطي نفرقه mutum ya raya wannan kasan hakikanin rayawa da mene da shuka bishiyu ya shuka bishiyu in kun duba ko a zamanance yadda gwamnati take in ka shuka bishiyu har biyan ka ake na ke sa wasu ma da suka gane haka musamman kashu sai su ji daga haka baya gona bace amma sai su yi ta shushu kashu inda suka san gwamnati ta bayar da duk wanda ya zo sai ya biya sai ya biya kowane itace ko kuma mai da gini ba a raya ƙasa a mallake sai ne in ka yi gini a ciki ko kuma ka tona rijiya wanda kuma rijiyar take da ruwa da haka mala ya ce amma bai inganta ka mallaki ƙasa kawai da shuka kawai ka je ka yi shuka ka shuka masara na? a ruwa na ta rigima kana fili na ne na? a cuka ba ta sa a mallaki waje ko kuma kewayewa da wani kewaye ka je ka shuka kyarana an san kyarana a irin filato ana kewaye gida da shi da shi ma ba a mallakan waje a musulunci da shi ko ka shuka wata kaya ka kewaye wajen shi ma ba a mallaka da shi mana ya ce abinda kawai amfanin da zai ma kai mai ka fi cancanta ka mallaki wajen akan wani amma wannan bai mallaka ma shi thaniyan na biyu Allah ta kuna muktasasun bi adam minan nas wa zalika liqawli sallallahu alaihi wasallam man amara ardan laysa li ahadi fa huwa aqu biha malaice sharadi na biyu ya zama inda kake rayawa ba mulkin wani bane gwamnati ba ta ba wani takarda na ta ba shi ba in ka je ka karaya inda an ba wani to ka shiga filin wani ha ya zama ba mulkin kowa ba ne daga cikin mutane ya ce kuma wannan saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya raya ƙasa wanda ba ta wani ba kaga ya ce ne wanda ba ta wani ba to ta zama tashi إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخله فلا تؤمر إلا بإذن الحاكم إذ قد تكون من المرافق العامة للمسلمين فيتأذون بامتلاكها وتعميرها ما ليتي إذن كسا تازمو تاي كسا fili ya yi kusa da gari fili ya yi kusa da gari ko yana cikin gari to babu daman ka mallake shi sai da izinin shugaba na kaga abuja kana son fili sai ka tafi aegis na sai ka je minista ya baka a gwamnatocin baya ma an bawa ciyamomi suna da dama na su baka ina jin daga baya ne aka kwace na wannan karfi da aka ba su ko yana na har yanzu yana ha an dawo da shi to kaji an dawo musu da shi da haka in suka baka ya zama naka har gaban Allah eh haka in kan in ka je ka ana yankan fili ka yanka in an baka shikenan ya zama naka in ka siyar ko biliyan 100 ka siyar ka samu biliyan 100 halal eh na'am sanan ya ce ba a mallakanta sai da izinin shugaba ko sarki ya ce saboda mai mai yiwuwa wannan filin zai zama abun amfanin al'umma ne na musulmi da haka in kai ka kewaye ka ce naka ne za a cutar da al'umma da haka sai an baka izini an ce an baka nan kuma ba yadda ka raya wannan ba watakila in ka raya za ka cutar la yamlakul ma'adan bil ihya'i sawa' كان ملحا أو نفدا أو غيرهما من المعادن لتعلق مصالح المسلمين العامة به وقال أكدا النبي صلى الله عليه وسلم معدن ملح فروجع في ذلك فاسترده ممن عاداه إياه malayace ba a zuwa a samu rijiyar mai ko wani ma'adini in an ce ma'adini suna nan da yawa ma'adanai ko ga sunan Allah kaɗai ya san ma'adanan da Allah ya mana ma a Najeriya akwai su kuza na akwai su bakin karfe farin karfe jan karfe akwai gwalagwalai akwai gasu to wannan idan ka je ka kewaye wajen ma daman ka mallake shi na hukuma ne sai da izinin hukuma an gane shi wannan ba za ka je ka share wani jeji shikenan ka ce ka samu man fetur ba na cewa ka samu rijiyar fetur wani ɗan damfara wata shekara ya samu rijiyar wani mutum ya samu galan ɗaya na kananzir ya ɗura a cikin ya ce masa ya yi masa wani aiki rijiyar ta zama rijiyar kananzir kawai sai dai a ringa sa guga na ana ya zama malam mai sai da kananzir kaga mai mai sai ya ake kananzir ba shi kawai da ya ji ya yabo ruwa ya ji wadin kananzir kawai sai ya biya kuɗi ta san kananzir yadda yake canza ruwa dalar ɗaya aka ɗura masa daga ce an rufe ta haddasa shi ko ya rufe ta kwana shida ne ɗin nan bara ne to ba a mallakar duk abin da yake ma'adini ne sai da izini na hukuma shine imala ya ce ko da irin komai ne na fetur ko gishiri inda yake ƙasa mai gishiri ko wani ma'adini wanda yake yana da alaƙa da al'umma gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ba da wani fili sai aka tamu filin waje ne mai gishiri kaga kirin zai zamo abin da zai amfanar da al'umma ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya canza ya karɓi filin aka mayarwa hukuma man zahara lahu fima ahyahu min al-ardi ma'un jarun jarun kana ahaqu bihi min ghayrihi fa ya'khudhu minhu hajatahu qabla kulli ahadin وما فضل فهو للمسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلى والنار malace wanda kasar da ya riga ya mallaka watakila da shuke-shuke na bishiyu ko kuma da da gini ya ce sai kuma ruwa ya bayyana a ƙasar mai gudana to shine ya fi cancanta da ruwan shi ya fi cancanta da ruwan zai ringa ibar ruwan ya yi bukatarsa muna zai bayar aya zai yi in ya gama bukatarsa da ruwan da ya bayyana shi ne ya fi cancanta kafin kowa ya ce amma kuma abin da ya rage na al'umma ne me yasa saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane suna cikin tarayya akan abubuwa guda uku na farko ruwa ba wani wanda zai kare rafi ya ce rafinsa ne na ruwan da yake cikin ruwan shi ne rijiya ba za ka kare ka ce rijiyarka ba ce kai ka tona ta ka ce eh ka fi cancanta da ita ne wajen a jira ka in dabbobinka ne ka shayar da su in iba ne ka ɗiba na duk wannan mulkin an baka amma abin da ya rage ba za ka kulle ba shi ne magana za ka bar al'umma su amfana da shi sa'annan na biyu walkala ciyawa inda dabbobi suke ba da mutum ya ce ciyawar nan jejin nawa ne ba wani wanda zai kawo dabbobinsu su ci ana duka na al'umma ne sa'annan wuta amma yau da wuya wani ya ce wutar shi ce mu na ɗarin da yake wanzu allah ya kawo hanyoyi da wuta ta yi sauƙi ne a yi da wuta ma wahala take da shi a shanar nan da ka gani da wahala ne da ita eh amma mu kaga allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mana su na da sai ka ga a gari guda wanda yake da ashana mutum ɗaya ne na? ƙauye guda mutum ɗaya ne yake da ashana sai an zo an roƙe shi ya bayar da kwada a kesta nan kesta ɗaya kuma a yi ta cinna a yi ta cinna a yi ta cinna a jikin guda ɗaya shi yasa nake cewa mu ni'imar da Allah ya mana baraka da sahu mu kuma sai kuma gashi wanda ba su yi samu ni'ima irin damu ba sun fi mu gode wa Allah ba ku ce ba na wallahi wannan da wasu iyayenmu sun fi mu godiyan Allah su ma iyayensu sun bi su godiya Allah haka na aka yi ta tafiya yanzu kawai an dawo kawai wata irin rayuwa kowa kawai koma komai ma bai yi ma kuma duk abin da ɗan adam ɗin yake so ko ya samu ma bai yi ba ne kawai aka za a yi ta tafiya kowa kawai kuma saboda mai nan ne ya ba da dama aka gode wa Allah don da ana ta gode wa Allah shi Allah maɗaukakin sarki din rayuwar mutane shi ya tsara ta kuma babu wani abin da yake faruwa babu sanin Allah babu shi komai kai ne baka sani ba kai ba a kasan abin da za a yi gobe ba Allah ya sani daga nan har ka mutu har ka mutu abinda za ka ci Allah ya sani wallahi ba ma ya sani ba kaga shinkafa ƙwaya ɗaya biyu uku ƙwayan shinkafa Allah ya san ƙwaya nawa ka ci Allah ya san kwaya nawa ya rage ma ruwa Allah ya san lita nawa ka sha lita nawa ya rage za ka sha duka duka komai Allah ya gama shi da haka mu ne kawai shi yasa in an koma gare shi sai a samu sauki in aka rabu da shi shi ma sai ya ya kyale mu eh kuma a gama da wurwura a koma ilallahi turja'u dole wajen Allah za a koma eh Allah ya ba mu sa'a tambihat harimul bi'ri min al-ardi idza karar qadima wa inna mastajadda hafraha faqad 50 zira'an wa in ansha'a hafraha fa harimuha min al-ardi allati hawlaha 25 ذراعا فيملك صاحب البئر صاحب البئر هذه المساحة حول بئره إذ عمل بذلك بعض السلف ولما روي حريم البئر مد رشائها ما لا يتي فدكروا wato area ba za a yi wannan hausa zai fi ganewa in ka tona rijiya area rijiyar na? misali ka zo ka tona ba an ce ana mallakan fili da tona rijiya ba to sai ka tona rijiya to shikenan ina ne ya rage naka kewayen rijiyan wanne naka yadda ba wani da zai zo ya tona rijiya a wajen na ba wani da zai zo ya ce zai yi gini a wajen to shine mala yake faɗa idan mutum ya tona rijiya wanda daman ya samu waje daman rijiyar na nan a ya jaddada na tona ta ne watakila ba ruwa an batta sai ya zo ya ƙara tona ta to zira'i hamsin shi ne nashi zira'i hamsin daga rijiyar duk da cewa an yi magana zira'i zira'i a wajen malamin musulunci zira'i a wajen malaman fiƙo daban zira'i a wajen malaman hadisi daban zira'i ya sha bamban akwai wanda za ka ga zira'i a wajensu wannan haka zira'i daya wanda zira'i akwai wanda zira'i ma haka yake yawa da haka ya sha bamban to kuma wanne ne ana nufin nisa wanda daga wajen kai ne mai shi mewa za ka na yin wani abu ko za ka kewaye rijiyar to duk wannan ba mai zuwa ya ya yi aiki da wajen to zira'i hamsin ya ce in kuma kai ne kaga wannan saboda ya zo ya samu daman an tona ta ya jaddada to in kuma shi ne kai ne ka tona ta to shi ne ya ce abinda kake da shi kana da zira'i ashirin da biyar ashirin da biyar shi ne naka wanda kai ne za ka mallaka da haka wannan wanda yake da wannan rijiyar zai mallaki abin da ke kewayen wannan rijiyar filin da ya kewaye wannan rijiyar saboda mai haka sahabbai suka yi kamar yadda aka ruwaito cewa wato wanda ya mallaki rijiya to inda ruwanta in an ɗebi ruwa yake na zuzzubewa kamar yadda shanu suke zuwa su sha na kaga harabar rijiya to duka wannan wannan zira'i nashi ne ba mai iya zuwa ya ce to ai kai rijiyarka kenan kaga hata wajen tona rijiya an ce suna da alaka a, daga ƙarƙashin ƙasa shi yasa wanda ake tona bohol ba a tona shi kusa da bayan da shadda na sai shadda ya ringa shiga na cikin ruwa saboda suna da alaƙa ta ƙasa to mala ya ce harimun shajarati awon nasalati ƙadira imtidadi a gasani ha au jaridi ha kuma malaka shajaratan fi ardi mawat ma haula haminal ardi bi ƙadiri ɗuli gusni ha wajari dati ha liƙauli sallah sallama harimun na salati maddu jaridiha mala ya ce wanda kuma ya shuka bishiya ko ya shuka bishiyar dabino ya ce to inda rassarta inda rassarta suke kaiwa shine nashi na inda rassan bishiyar take kaiwa to nan ne mallakarsa da haka wanda ya mallaki bishiya a ƙasa wadda take ba kowa to duk abin da ke kewayen na inda reshen bishiyar zai kai tana ganye tana rasa to duka nashi ya ce saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wanda ya shuka dabino to inda ganyensa yake kaiwa to din nashi harimu dar ما يتسع حولها بدره كناسة أو إناخة إبل أو تحذير سيارة فمن بنى دارا بأرض موات كان له ما حولها مما يسمى مرفقا لها عرفا ما لا يتي idan mutum ya samu jeji ya yi gida to duk abin da ke kewayen gidan an gane na shi ma nashi abin da ke kewayen na gidan inda za a iya kwantar da raƙumai na a ce ƙofar gida na inda za a iya ajiye kaya duka nashi ne ya ce kawo inda za a iya fakin mota ka yi misali haka duka shi ma nashi ne da haka wanda ya gina gida a ƙasan wanda take ba ta kowa ba to abin da ke kewaye yadda al'adar mutane suka saba to shi kenan shi ma nashi ne ai an saba gida yana da kofar gida na to kofar gidan nashi yawa ana itakila ya saba gida yana da baya da dan fili a bayan gida itakila dukkanin inda al'adar mutane ta, ta, ta nuna to haka nan shi ma nashi gajeji da yawa a ƙasar nan na? to ka je ka yanka ka tafka gida o ba a najeriya yanzu yanzu babu ku akwai satellite ana kallon ka ai ba ka sani ba a wancan rayuwar sai mutum ya yanka ya rayu har ya mutu ba wanda ya ga san da shi na nuhu a maganar da ake ba wanda ya san da shi ya kace an ƙauyuka ne ƙaruruwa ne ƙarshe ma a ce ma kawai kai ne mai anguwa haka ake rayuwar da ai yanzu musiba ce ta sa aka zo aka tattaro a birni birnin da ya fi kowane cika aka ce a ana jin afirka shine cairo ban san ko na faɗa da ba ambassador aka ne ho na eh aka ce shine birnin da ya fi cinkoso an taso amma da ana tafiya ƙauyuka ai da birni bai wani cika ba kuma da ana kai kayan alatu birane a ƙauyuka ai da birni ba wani ba wani daɗin zama a ce ƙauye akwai wuta akwai ruwa akwai na akwai akwai makaranta na akwai asibiti akwai duka abubuwan da ake za ka yi sai abin da kake so ka ci abin da aida kawai ya fi birni daɗi amma dai yanzu birni ya fi kawai daɗi na? ha wannan shi ne na ziyarta sai fadin ma wato ragowar ruwa تعريف المراد بفضل الماء أن يكون للمسلم ماء ماء بئر أو نهر يزيد على قدر حاجته في شربه وسقيه لزرعه أو شجره ما ليتي تعريف wannan shine abin da ake nufi wato ruwan da ya rage ya zama musulmi yana da rijiya ko yana da tafki wanda ya ƙaru a kan bukatarsa ya ƙaru a kan ruwan da zai sha ba wai da ya sha ruwan shi yanar rijiyar ya ƙare ko kuma me ko ko yana da gona zai ringa shayar noman rani da wannan ruwa ko yana da bishiya da zai ba ruwa ko wasu dabbobi nashi ya zama dai shi bukatuwarsa da ruwa ya gama to shine ake kiran shi fadlul ma wannan fadlul ma shine kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ana shi wuta zai shiga ba maganar magana bane Allah ya kiyaye hukumuhu حكم فضل الماء الزائد عن الحاجة أن يبذل للمعتاد من المسلمين بلا ثمن بلا ثمن وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلام وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام آه na'am hakamuhu na'am mala yace hukuncin sa hukuncin ruwa da ya karu akan bukata shine a bawa al'umman musulmi a ba su ba tare da kudi ba ba tare da sun biya ba yawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina akwai wani bai yahudi yana da rijiya yana sai da ruwa kusan duk madina sai a wajen shi ake siyan ruwa yana ya rike wuta al'ummar musulmi suna layi suna siyan ruwa sayyidina usman radiyallahu anhu shine yazo ya samu bai yahudan yace masa ina son ka siyar min da rabin rijiya da ya ce ka siyar min da rijiya ce a ayyubu zan business ina ne ba zan sayo ya ce to ka siyar min da rabi ya gaya masa kuɗi masu yawa bai wuce ya ji kuɗi ya ce to eh ya siyar ma ya ce shi ke don kaga yau na sai da ruwa gobe sai ka siyar na suka ya ba shi kudi mai yawa ya sayar mar aka yi komai aka yi shi nan shi ya dauka sai dina usman shi ma zai zo ya kafa na ya kafa mai sai karban masa kudi sai da ya gama aka gama sai ya ce wa al'umma musulmi ce to alhamdulillah rijiya ta zama tawa da na yahudu ranar kaza rijiya ta ce kowa ya je ibi ruwa fi sabilillah kuma yana ba su shawara ma mutum ya ringa zuwa da estira gora na iya ebi na laraba sai ya ebi na alhamis ranar juma'a kuma daman guri ne haka aka fara ranar ya fito ya zo na ya gaba wanda ya zo siyar ruwa in ya gane ya ce kai lagarkatala ne usman aka yi ce lintin zuwa ya kace sai ya je same ya ce kawai ka sai rabin ya ce to daman sai siya ya ce wa al'umma musulmi ta yanzu kullum a sharuwa fi sabilillah to shine ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a sai da ruwan da ya rage don me don a a sai wato wani abin amfani da shi ko ciyawa ko abin da shanu za su yi kiwo da shi ko dabbobi sa'adan da faɗin sallah sallar ce ba a hana ruwa da ya rage don a hana wato dabbobi su yi kiwo wato ba a yi shi ba ana son musulmi ya zama mai taimako wadda haka haka Allah ya gina musulunci ko turawa da suke ta cewa a daina a cire subsidy da gangan suke yi da gangan suke yi sun fi kowa samun subsidy su rayuwarsu ma duk subsidy ne na dukkan rayuwar subsidy amma kuma suna ta yawo suna ta cewa sai gwamnatin mutane ta hana su sakat da gangan suke yi da masu ba haka suke yi a tatsemu a tatsemu suke wani wani bayani wani bayani da da mutanen ina jin a Nijar ne suka suka fassara suka fassara na wani lacca da bature yayi ya kamata kowane musulmi ya ji wannan ya ji wannan fassara kuma kalma da kalma abin da ya faɗa ya ce manufar turawa da da mutanen afirka shi kenan in musulmi ya gane wannan ko ma ba musulmi ba wallahi zai ɗan samu sauƙi ai kun ji ba ku ji ba in samu ku na wallahi wannan karatu ne mai muhimmanci ba guru ba wani gudu a masallaci za mu sa amma dai saboda kamar labaran duniya ba za mu sa musa amma lalle yana da kyau mutum ya ji domin da wani yake faɗa zai a ce ƙarya yake shi yake faɗa da kansa fassara masa akai in ka ji maganar za ka gane cewa kuma za ka gamun a fili cewa manufarsu da mu shi ne har abada ba za mu ci gaba duk abin da ka sani na ci gaba na ɗan adam sun sun danne shi sun hana shi kuma suna zuwa da wayo da taimako da sunan taimako duk ƙungiyoyin da ka gani sun ka zo da shi duka karkaci da ko ɗaya ba wanda suka zo da niyyar taimako fi sabilillah kawai sun zo ne a akwai biri a kan duniya don musulmi ya gane wannan ne zai gane tafiyarsa a cikin rayuwarsa don wasu suna ta ba su gane ba wallahi Allah ganar da mu za mu tsaya na sai mu tashi a hakamu hu hakamu fadilil ma insha Allah sai makocinmu nan magoci da kusan blog din nan wanda ya rasu jiya alhaji salisu dan dalla wanda ya san shi ya san shi a nan masallaci ya yi ritaya ya ko bai da lafiya allah malaukakin sarki ya karɓi rayuwar shi je da dare allah ya ji kai shi allah ya sa ya huta akwai wani aboki na shi ma da ya rasu shi ma jiya a jos abdul fatah allah ya ji kai shi allah ya sa ya huta za mu karanta musu fatiha Allah madaukakin sarki ya yafe musu kurakuransu Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukansu na alheri jinya na rashin lafiya da suka yi kuma Allah ya sa ya zama kafara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافيهما واعف عنهما واكرم نزلهما ويسر مدخلهما وكسرهما بالماء والثلج والبرد ونقهما من الخطايا والذنوب كما ينقى ثوب الابيض من الدنس اللهم ان كانا محسنين فزد في احسانهما وان كانا مسيئين فتجعل عن سيئاتهما اللهم لا تحرمنا اجورهما ولا تفتنا بعدهم على وقتنا اذا سمعنا الى ما صار يدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين ba tashi ba Na'am. A ana addu'a ce don kannan manta na musamman saboda ɗayan abokina ne tare muka yi jiya da na da na kira wani na ga nake gaya masa ko shi ma wani abokin mu shine shi din ya taba kwanciya a asibiti a Jos yana kwanci a gadon asibiti ba wanda ya rasu ba ɗaya wanda muke magana jiya yana kwanci a na asibiti ga wani anan ɗin shi ga wani anan da kaman sha ɗaya sai wannan sai ya rasu kaman ƙarfe hudu sai wannan ya rasu sai ya rage saura kawai sai muka ga mutum a gida wala ya zame kawai ah gaskiyar shi mana shi ya ɗauka layi ake bi da su uku da biyu sun tafi aka zuwa asibiti suka ce ba su gan shi ba a ce yana gida kawai ce ya warke ya warke Allah ya ji gaisu na'am na'am na'am sallallahu alaihi wasallam na'am ana ibar ruwan mako da rijiyar gaskiya ne gaskiya ne wato wasu wuraren tarihin saudiya da yawa da gangan aka batar da su wasu da laifin mutane wasu kuma da laifin gwamnati wasu za ka ga mutane suna wasu abubuwa wanda ya wuce iyaka amma wasu kuma lardun za ka ji ba daɗi da aka batar da su domin wajen da tarihi wanda ya kamata al'umma musulmi su yi ta gani suna kuma yana tunatar da su wato tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hatta gidan tarihin da aka yi ban san inda ya kare ba akwai gidan tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kayayyaki annabi sallallahu alaihi wasallam shekara hudu da suka wuce ko biyar kai ya wuce wajen shekara shida da an yi shi mai kyau na zamani ni na shiga ciki a maka suka ce kuma niyyarsu za a yi shi a ƙasashe a ƙasashe na duniya 25 wato gida ne in ka shiga kawai gidan tarihin sahabbai kuma an yi shi na zamani can ma na maka suka ce mana shekara goma saboda lokacin mun je bakin sarki ne suka ce shekara goma suka yi suna yi duk wani abin da ka sani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi kwaikwayensa komai kuma na zamanin da suka yi idan misali ka zo ka ga map gashi haka gari za ka ga abubuwa na lantarki da sunayen sahabbai idan ka danna za ka ga kawai misali ka ga abu ubai da tabilin jara kana taba suka ga gidan shi wutan gidansa ya kama ina nufin abin yana da ban sha'awa ko yaranmu za su gani ya fi su yi ta abin a lokacin Allah ya ji kan malar isiya karabiyu na kano yana da rai lokacin yana da rai shi balaraba yake ce mana suna magana da shi malar isiya karabiyu zai kawo a yi a kano na nuhu amma har yara su ba a yi ba na alaikun musamman Amin. Na'am. Aikin lada ne. Cewa kamaya? Cewa suna ciyar da ruwa. Ana ga suna karban kudin kudin tonon bohol da kudin kuta na turo da kudin shine amma ainihin ruwa na ce ma ba a sai da shi
Thank you. fatan wani da yake matsara so za a sanar da zuwa ƙarshen da gaba da yau da kuma za a iya sanar da tana girma da gira da
ai kowace bishiya kowace bishiya masana sun san kowace girma ma an san inda za ta kai duk bishiyu suna da wannan al'adu ana ana san mafi yawan duk girman ta ba za ta wuce ƙarshen masallacin nan misali ina nufin duk za su gama an sun sani za a ce ba wannan bishiyar ko ta gama girma ta yi faɗi ba za ta wuce jikin gyaɗin nan don haka take to duk inda murarsa zai kaya zama mallakar ne shi na'am wa alaikun salam na'am na'am na'am ba ku ce Allah ya kiyaye ba eh kun gane abin da ya faɗa mutum ne abokinsa ya saki mata saki uku kusa a shari'a ba daman ta ko ba gidanta sai ta yi aure to shi kuma ba tare da shawara abokin ba ko ba tare da sanin matan ba yawa sai ya ga wataƙila suna da 'ya'ya bari a aure ta don ya sake ta yadda koma gidan wancan mijin iya haka ya yi daidai bai daidai ba shi ne ba a yi aure don a yi saki kwata-kwata ba a yi duk wanda yake da aure da ya sa ranar saki sunan shi zawak ya shiga cikin la'anar Allah akwai zawak wanda annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu dawaqin su da man kawai suna aure ne kawai dan kwana kadan sake mata kawai da haka ba a yi abinda malamai suka ce ita matar ita matar da radin kanta za ta iya zuwa ta lallaba wani hangamun ga haka ka gane ta je ta lallaba shi aure ta ta sa ya sake ta don ta koma gidan mijinta ita idan ta yi ba komai za ta iya koma amma shi mijin idan da shawararsa ta yi ba za ta koma ba idan da shawararsa shi mijin ya yi ba za ta koma sai zan ba abin da ya sani bisan komai ba ta yi aure ta fito kawai ya sani yanzu za ta iya komawa shi yasa ai aka hana mu kada mu ringa saki uku eh saboda saki uku daman Allah ne yake kama mutane in Allah ya hana abu a shari'a aka yi sai Allah ya jarrabu mutane eh shi ne yake faruwa ai zaka ga mutum suna zaune ana ta yi hakuri ya ki hakuri yayi sai ya je saki uku sai ya sake ta uku kuma sai ya ce wani duniya ba wanda yake so sai ita yana ta faruwa wannan aiki ne da aka haƙuri za a dinga yi eh sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam na'am eh wai ko sallah ake ana amsawa a da haka ba ƙa'idar sallama idan mutum ɗaya sallama yawa mutane in sun kai mutum miliyan idan ɗaya ya amsa masa an sauƙi nan amma in duka an ka amsa masa kuma an samu lada laifi shi ne a ƙi amsa mara an ka samu mutum ɗari suna tsaye kashe assalamu alaikum sai kowa ya gum to kowa ya zunubi amma sai wani a cikinsu ya ce wa alaikumussalam to ya saukewa duk sauran nauyi yawa in kuma kowa ma ya amsa ma to ya samu lada wannan shi ne wala ala na? eh kamar ya na ba haka ba ne babu nana sallah ba sallama amsa ba ce alaikumussalam kai ne na ƙarshe ko? na? gaskiya ne wannan da ke kwanci da wata shi fi ranar lahani a ƙasar lasa wajen ƙarfe shida an yi sallar da sha ɗaya ƙarfe ta sun da sun yi kan ƙarfe kama yi duk suka tashi da tashi a sun kawai bayan lasa wajen ƙarfe mata shi da abubuwan da ba su da yawa da wani irin shi ma abubuwa ne duk sun ce wani lokaci na abubuwa na rufe biyu a zafin shafi da inda wani Allah ya sha ya yi shi da aminci ya ce da tsakanin wannan lokaci an ga da minti biyu ne har yana yi da lokacin ba amma su kawai kashe ne aka canza musu na gane Abin da za a ce yi na ke sai abin ya zama ce gaskiya kan ba kuma ya hana a minti minti biyu har lokaci da ne yanzu ne ta ba ba ce ba Allah ya so a ba ya shi da kuma in gaskiya ne wannan canjin lokaci da suke samu akwai lokacin da idan mutum ya dauki azumi zai yi azumi na awa goma sha awa ashirin da uku ku? to a norway azumi ka yi awa ashirin da uku ba a sharuwa ba A- a- gaskiya mu gode wa Allah alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu Allah ya samu rayu musulmi mutum na musulmi صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك اللهم يسر لنا امورنا وراحه لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم يسر لنا امورنا وراحه لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم akwai dan uwa da zai aure yana barin addu'a Allah ya sa a yi lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin Amin. Amin.